الفصل الرابع ما أتاشكم ألفية الدليل الفصل الرابع شافي نشاؤكم فصلي نهضو في بيان شرك أهل البيت cikin bayanin ɗaukakar iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baya an yi bayani akan waliyai gaba ɗaya a nan kuma za a yi bayani akan iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an samu gaggan waliyai a cikinsu. إن كان نفهم بأمومهم فما ظنك بالخصوص منهم علما كونهم مو برأة سيد الوراء في بلهم جاءت أحاديث ترى هم كسفينة لنوح وهم كبار حتة حديث لهم حس على تمسك بإدرته مع كتاب الله كل أمتي نبينا يقول إن الشرف منزلة ولاية فلا وفاء لي ولأولادي فلا يسابقكم يا أيها الناس الأباديل نعم قال الحسين هرقنا على اللذوق كما شفيع منير دار النئيم وحسن يقول إن حبنا يساجر الذنوب عن قبل جنا ومن أحبنا مكافأة فقد كافاه ربنا بجنة الأبد ومن الدنياوي فقد لنا يهب أوتي رزقا حيث ما لا يحتسب in kana na kufi umumin idan ya zamo waliye na Allah ana amfanuwa da kowanne a cikinsu duk wanda ka bi duk wanda ka so duk wanda ka riko da shi duk wanda ka rata da shi a cikin waliye ba makawa za ka amfana to ma zan nuka bil hususi minhum ulima fa ma zan nuka me kake zato bil hususi minhum da wanda suke keɓantattu a cikinsu musamman waɗanda suke keɓantattu idan an ma wansu ma ana amfanuwa da su to ballantana da suke hassawansu ulima kaunuhum da ake an san zama wasu bir'atar sayyidul wara cewa tsoka ce ko bar'atar sayyidul wara tsoka ce ta shugaban halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ja'a da hadisu hadisai sun zo fefar a cikin falalarsu tura da ake ganinta hum kasafi na tilinun akwai hadisin da yake cewa misalin iyalin gidana a cikinku kamar jirgin annabi Nuhu ne duk wanda ya hau wannan jirgin ya tsira wanda ya ƙi hawanta ko ya dilmiya shi yasa duk wanda ya riko da iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to ya tsira wanda ko ya tsayi juya musu baya to ya dilmiya wa humu kababi hiddatin su kamar kofa dai da aka ce banu isra'ila su shiga in sun shiga an sare musu da zunubansu na gafin lakum haɗe a tukun wa ƙono hidda na gafin lakum haɗe a tukun hadisun lahum akwai hadisi babba wanda ya zo a cikinsu hassa na biyu na kulla ummati annabin sallallahu alaihi wasallam ya kwadatar duka al'ummarsa na biyu na wato a baiti na biyu shine fa'ilin shine fa'ilin hassa din nan shi kuma kulla shine maf'ula hassa nabiyyu na kulla ummati annabi ya kwadaitar da dukkan al'umma ala ta suke masa cewa su tsaya su riko bi itrati da iyalin gidansa ma'a kitabila tare da littafin Allah ya faɗa cewa abu biyu in kun yi riko da su to za ku zo wajena lami lafiya ba za su rarraba ba sai sun zo wajena a bakin tafki na shi yasa ku yi riko da su shi ne littafin Allah da al'umma wa bikum tumanu ralalatu kal qur'ani fikum lil muqtadina hatida'u yaqulu ralala yana cewa inna sharafa sharaftaka manzilatan wilayatan faralan wa fali wa auladi abu ne wanda yake ya cika gare ni da ni da 'ya'yana manzilatan a matsayi wilayatan da jibinta ta daga Allah fallan da baiwa ta daga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ashrafu shurafa mafi daukaka a cikin duk wani wanda yake daukakakke iyalinsa kuma sun gada daga gare shi wannan matsayi fala ya zaɓikun al'abadiru ko ku yadda ƙaryace-ƙaryace ta tafi da ku ya ayyuhan nasu ya ku mutane na'am haka abin yake a tsaya a riko da iyalin gidan annabi ƙarar husain sai da na husain duka manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbuna sanmu sabu iyalin gidan manzan Allah ka fa shafi'a ya isa mai ceto mudkhilan daran na'i mai shigar da wanda yake da shi gidan ni'ima aljanna alal luzum lalle lalle bayan da za a yi masoyin iyalin gidan annabi ya je wuta ko da ya kama hanyar wutar to soyayya nan za ta juyo da shi wani burki ne soyayya na ta iyalin gidan manzo Allah wani birki ne mai tara mai takawa mai riko da shi kafa kada ya gangare wa wuta wa hasan sayyidina hasan ya kulu yana cewa inna hubbana haƙiƙa samu mu iyalin gidan annabi yusaqitu zunuba an abdijana yana sariyar da laifuffuka daga bawa mai laifi a iya cewa yusaqitu zunuba ya zama kenan kamar yusaqir alaiki rudaban da niyya yana yawaita sariyar da laifuffuka daga bawa mai laifuffuka wa man ahabbana sai da nasa yake cewa duk wanda ya so mu mukafatan yana neman sakayya akan son da yake mana wajen Allah faƙar kafa hu rabbuna bi jannatil abad to Allah zai masa sakayya da aljanna madawwamiya wa man dunyawi faqan lana yuhib wa man yuhib lana wanda ko yake son mu dunyawi dan wani amfani na duniya wanda shi son da yake mana dan amfanin duniya ne faƙar iyaka nan kadai ba wai dan lahira yake son mu ba to utiya rizqa za a ba shi arziki haisu ma la ya hata su ta inda bai zata bai tsammata ba. Alfasulul hamisu fasali na biyar finnassi a cikin bayani baro-baro ala a ayanihim bisa wanda suke manya a cikin iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bayani da aka yi a baya akan duk wani wanda yake iyalin gidan annabi ne to sannan kuma akwai waɗanda suke zaɓaɓɓu manya a iyalin gidan annabi wanda su sun haɗa matsayai daban-daban ga su gaggan malamai ga su gaggan waliyai ga su kuma cikin iyalin gidan annabi shi yasa ta ko'ina sun sami ɗaukaka to irin wannan su ne ma kan gaba kenan wa min hawa su ali baitul mustafa a qadabihim a afradihim wa shurafa a hamadu min nasl rifa'ata sai dai ahmad ibn ali ibn ahmad wanda yake ɗan rifa'a daga zuriyar rifa'a shine sayyidi ahmadun rifa'i yana daga keɓantattun iyalin gidan manzan Allah abin zaɓi sallallahu alaihi wasallam wanda suke gagga a cikinsu wanda suke ɗaiɗaiwa a cikinsu maɗaukaka a cikinsu intiha riyasatun fi ilmihim ilaihi ba shugabanci a ilimi da aka sani in dai na musulunci ne to ya kai ƙarshe zuwa gare shi yanke baɗin yanke sai dai abin rufa'i sharifi ne ga shi malami babba ga shi waliyi na Allah wanda Allah ya azurta wa karamomi iri daban-daban Allah ya azurta masa karamomi iri daban-daban in bai isa ba a karamarsa sai ko cewa shi dinnan yadda aka ruwaito da ya je raura ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya waka baitoci guda biyu في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض أني وهي نائبتي وهذه رورة الأشباه قد هررت فامدد يمينك كي تهزا بها شفتي سيأك جهنم يا فتور قبر منزو صلى الله عليه وسلم أمي قوم ستوى وانا كأيا إساء كرامة ببا قشي سيدي أحمد الرفاعي ومنهم أحمد آل البدوي أتكلم من ينشريفين ونسك وليي مالمي أكوي أحمد البدوي zu maulidin wanda yake ya yi shuhura da cewa yana yin maulidi yana taron maulidi ya hatawi wajen taron maulidin nasa yana kunsa ala ulufi bisa dubban mutane dubban mutane kaza haka abdulkarul jailani haka sayyidi shau abdulkarul jailani sultanu lauliya wanda ake wa lakabi da cewa sarki ne na waliyai zul irfani ma'abucin sanin Allah wa farluhu fifikon sayyidi abdulkarul jilani asharu ya fi fitowa fili min narin ala shawahiƙin daga wutar da aka kunna a tsoro ruwan dutse liman da na da duk wanda ya kusata wa man ala da duk wanda ya ɗaukata a kaza kaza da suƙi zaka ibrahim haka na sai dai idil suƙi shine wanda sunansa ibrahim da suƙi minhum yana cikinsu karamatun lahu tahid karamominsa tana yaduwa a cikin halitta ana yawan faɗar karamomin sai dai ibrahim da suke a cikin waliye wa shazaliyu ai aliyu minhum sai dai aliyu shazali su wannan guda hudu da aka fara faɗa da sai sai dai amadu rufai da sai dai amadu badawi da sai dai shawu abdulkadir jilani da sai dai ibrahim da suke su ne waɗanda ake wa kirari da cewa manyan kudubai guda hudu na waliye والشاذلي أي علي منهم سيدي علي أبو الحسن الشاذلي ينا cikin gaggan waliyai wanda suke a iyalin gidan manzon Allah wa huwa kashamsi shi kamar rana ne fishtihari a wajen shurar da ya fi himu a cikin su sai aliyu shazali ya yi shura kwarai kaza ka minhum ahmadu tijjani hakan nan yana cikin gaggan waliyai da aka samu a iyalin gidan manzon Allah shehu ahmadu tijjani No.
tarifuhu wanda bayani a kansa sanar da shi ya ti kafi zal'ani zai zo ma a yanzu zai zo ma a yanzu shi yasa kada wani wai ya ɗauka mu 'yan tijjaniya muna rena waliyyai ko ɗaya mun fi kowa sanin girman waliyyan Allah No.
kuma shehu muhammadu tijjani radiyallahu ta'ala anhu akwai wata wasiƙarsa da yake bayani akan irin matsayin da Allah ya ba 'yan ɗariƙarsa da irin matsayin da Allah ya bashi ya ce amma duk da wannan matsayi na ba fa za mu taɓa rena shugabanninmu waliyai ba shi domin waliyan nan da kuke gani duk wanda ya ce zai rena su to Allah sai ya rena shi duniya da lahira Allah sai ya nuna cewa shi dinnan rainanne ne duniya da lahira shi yasa ku girmama alfarmar waliyai ku girmama alfarmar waliyai a wata wasiƙa kuma shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa duk wanda saboda ya ga irin matsayin da muka samu yace zai raina wani a cikin waliyan Allah to abin da zai zo ya kare da shi shine zai dawo mu ma ya rena mu idan kana tijjani ya ka rena wani a cikin waliyan Allah to sai ka dawo shi kansa shehu tijjanin ka rena shi wanda kuma duk ya rena shehu tijjani ba zai kare lafiya ba A'a, ba zai kare lafiya ba albabul awwal babi na farko fi ta'rifi bi shay'in amada tijjani a cikin sanarwa ba da ta'arifi da shi abin tijjani wa abawaihi da bayanin mahaifansa mahaifinsa da mahaifiyarsa wa nasabihi da dangantakarsa wa maulidihi da inda aka haife shi da sanda aka haife shi wa nash'atihi da ƙuruciyarsa wa bidayatihi da farkon shigarsa lamarin Allah wa mujahadatihi da irin yadda ya tsaya ya ta ƙoƙari a cikin lamarin Allah huwa al-imam shine shugaba al-alam wanda yake fitacce allazi gada wanda yake ya zamo min ulama'in amilina bil huda daga malamai masu aiki da shirya wa min ayyin matistihad daga shagabanni kuma na kokari a ilimai na kokari a aiki da iliman wa hatida da shirya mimman aladina daga wanda yake ya ɗaukaka ta fuskar addini zaka da ya tsarkaka wa matida ya sami ɗaukaka kuma ta fuskar asalinsa ya ɗaukaka ta fuskar ilimi ya ɗaukaka ta fuskar asali kuma alhujjatul uzma shine hujja babba ta Allah akan halitta mai girma abul abbasi shine abul abbasi ahmad shine ashaw ahmad zulfarli ba abokin fifiko bilal tibasi ba rikici a game da wannan magana da aka faɗa najmul imamin wali'il jalili ɗan shugaba mai tsantsani mai girma muhammad shine shaw muhammad najmul ral asili shi kuma sai shaw muhammad mahaifin shaw tijjani ɗan yaddajjen bawa na allah mai asali zulhasari ma'abocin ɗaukaka almurin wati ma'abocin mutunci cikakkiyar mutunci bakana da matsayi za shi wannan da ake faɗa a sayyidul mutaru shine shugaba mutaru ziddiyana ma'abucin a kula da addini shi shehu mutaru shi ne kakan shehu tijjani shi ya fi shehu muhammad shehu muhammad shi ya fi shehu tijjani wa kana min akabiril ayani ya kasance daga manyan zababbun bayi na Allah a faril zabani mafifita a zabani fil irfani a wajen sanin Allah najrul faril dan wanda yake fitacce alwari'i mai tsantsani wattaba'i abin bi zaka abul abbas wannan shine abul abbasi ahmadu wanda shi ma sunansa ahmadu fa'i ka kiyaye wannan najrul muhammad shi a najrul muhammad shi ma wannan abul abbas ahmad dan muhammadu ne huwa allazi wa falli animar shi wannan muhammad shine na hudu a cikin mahaifan shau tijjani to shine farkon wanda yake ya zo ga ainima awwala da farko gada balad lahu ya zamo garinsa shi ne farko wanda ya fara zama a ainumar a kakannin shehu tijjani wa min tijjana qad tazawwaja yayi aure daga kabilar tijjan tijjanu din da ake faɗa ake dangane shi tijjani gare su ake cewa tijjani sunan kabila ne wanda shi wannan kakan nasa muhammadu shi ya aure a cikinsu da zanta sabu shehi minhum haraja wannan ne yasa dangantaka shehu ta fito daga gare su ake cewa shehu tijjani wa ummuhu sayyidatu zakiya mahaifiyarsa ita ce shugaba tsatsarka aishatu mahaifiyar shehu tijjani ita ce sayyida aisha alhayyiratu zababbiya rariya yaddajiyar baiwa ta Allah tabarru fil umuri liwalidaiha ah, tana yin biyayya ga mahaifanta gayatal baruri matukar biyayya fil umuri a baki ɗaya lamurra bil irra'i ta fus- fata- ta fuskar cewa tana yadda da su ba ta wani abu wanda zai saba wa ɗaya daga cikin mahaifanta ita mahaifin shehu tijjani ta yi shuhura da cewa mai tsananin biyayya ce ga mahaifanta gaba ɗaya ka'imatan fi kulli haƙƙi ba'aliha bayan ta yi aure ta zamo mai tsayuwa a cikin dukkan haƙoƙin mijinta mudi'atan lahu mai biyayya ga mijin nata bi kulli haliha a baki ɗan halayenta bintul wali yar wanda yake wali shi kakan shi tijjani na wajen mahaifiyarsa shi ma wani babban wali ne sayyidi muhammad ne shugaba muhammad walahu mal aulad mahaifin nan da mahaifiyar nan ta shehu tijjani na shehu tijjani ba wai shehu tijjani kadai suka haifa ba sun haifi wasu 'ya'ya suna da 'ya'yaye gairu ahmadi banda maulanmu shehu tijjani sun haifi wasu 'ya'ya fahawa sharifu a shi maulanmu shehu tijjani sharifi ne jika manzan allah ne bi shahadatin nabi lahu da shaida da annabi ya bayar gare shi ya faɗa an tawaladi an tawaladi haka nasabuka ilal hasani sayihu fa fi taqiqihi la tartabi kakka ce za ka yi kokonto a game da tabbatar da wannan shi yasa wanda ya ce wai magana cewa shi wata jani ma jika annabi ne ai magana ce da ba tabbatacciya ba to ba abin da ya hau kansa illa hadisin buhari hadisin da buhari ya ruwaito cewa isnani fi ummati bihima kufur anniyatu al-mayyit wa danun fil ansar abu biyu da ta yi a samu al'ummata suna yin su amma wannan abin biyun kafirci ne na farko kukan kera akan mamaci na biyu suka a cikin dangantaka No.
Ah, suka a cikin dangantaka ai ba daidai ba ne ba daidai ba ne fasulun fi nashatihi wa bidayatihi wa mujahadati wannan fasali ne a cikin tashin shehu tijjani da kuma farkon lamarinsa da irin ƙoƙarin da ya tun yana ƙarami miladuhu bi ainimar an haifi shehu tijjani a garin ainimar na shi'a yana matashi yana jinjiri ana aka haife shi wato wanda ita ainimar tana ƙasar wato tana jihar tilmisan ta algeria ta yau shi yasa inda aka haifi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu a ƙasar algeria ne ta yau sanata hamsin wa alfin wani an haife shi shekara ta dubu da ɗari ɗaya da hamsin shi yasa yau da haihuwar shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu shekaru ɗari uku ba takwas No.
shekaru ɗari biyu da casa'in da biyu yau da haihuwar maulanmu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ɗari biyu da casa'in da biyu kaga daga nan za mu gane an riga haihuwar shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu kafin a haifi shehu usman dan fodiyo shehu tijjani ya girmi shehu usman wato wajen haihuwa da shekaru goma sha takwas tunda shi shehu usman dan fodiyo an haife shi ne dubu ah, da ɗari ɗaya da sittin da takwas dubu da ɗari ɗaya da sittin da takwas da sha bai na walidai salihan Shehu Tijjani Allah ƙara da gare shi ya tashi tsakanin mahaifansa wanda suke managarta yuwaddibani ha bima yakunu zayyin yuwaddibanihi yuwaddibanihi suna ladabta da shi suna riko da hannunsa bima yakunu zayyin da abin da zai zamo ado da abin da zai zamo ado fa kana la ya'rifu mal aqwamu alaihi Shehu Tijjani ya kasance sanda yake yaro bai san abin da mutane kan- ke kansa ba min awa'idin tulam daga al'adu da suke abin zargi ba irin yadda yanzu muke sakaci ba daga yaro ana ganin ya tashi a gida da ya ansa gida amma a ji bakinsa ba irin nau'in ashariyar da bai iya ba ta zamani saboda rashin tsayawanmu a kan yaranmu ba abin da ya kawo irin wannan rashin tsayawanmu a kan yara ga hanyoyin ɓannan kullum ƙarin ninkowa suke Eh, shi shi wata jani sanda ya tashi bai san ma wasu al'adu da ake a waje ba a gida yake wa mariyal azumi shehu tijjani radiyallahu ta'ala tun yana kankan tun yana yayayye mai zartaccen kudirin aniya ne bai taba sa wani abu a gaba ba bai kai bai kai karshensa ba duk abin da ya sa a gaba sai ya ga karshensa fa kana kullu ma badalahu bada fa kana shehu tijjani ya kasance kullu ma bada duk wani abu da ya fara lam yatruku illa tamama baya barinsa sai ya cika shi yasa ya cancanta ga baitin zuhairu da yake ba harim da yake cewa wala an ta tafiri ma halakata wa ba'arul qawmi ya halaku sun malayafiri kai kam in ka shata sai kayanka akan samu gwanayen shatawa amma su kasa yankawa so da yawa mu abin da yake damu mu sai mu shata amma yankawa ta gagara ko bara mu sa littafi ka zuwa a makaranta amma sai a sa rana ɗaya biyu an jefa ko bara zan yi kaza zan yi kaza da ni za a ringa abu kaza na alheri amma da an fara ɗaya biyu uku sai ka ga a ƙarshe dai ba a kai ƙarshe ba a shoti ja daga al'adarsa duk abin da ya fara sai ya kai ƙarshe a haza fitta shimi ya yi riko a cikin zazzagewa wacce hadi da ƙoƙari hatta ga dafil wakati zan firadi har ya zama makaɗaici a wakacinsa a wakacinsa ba ga mai himma irin tasa ba farizar ƙur'ana shehu tijjani ya haddace ƙur'ani hibzan jayyida kiyayewa ko kyakkyawa da tajwidinsa wa hawa bunu sab'in yana ɗan shekara bakwai wa hawa bunu sab'in wato wahawa da ɗauri a gaya ido ɗan alinin zitida ya haddace ƙur'anin nan daga malami shiryayye malamin da yake yana daga karamominsa yi mafarki da ubangiji ya ce karanta min ƙur'ani ubangiji yake cewa da shi karanta min ƙur'ani sai ya karanta ƙur'ani tun daga farko har ƙarshe a gaban Allah subhanahu wa ta'ala da ya kai ƙarshe sai ubangiji ya ce da shi haka za unzila yadda ka karanta din nan a gabana haka aka saukar haka na saukar da shi ya za ka ga ta nan sai a ce shi tijani yana da sanadi a ƙur'ani gajeren sanadi ma gajeren sanadi wa da za ka ishtagala bil ulum bayan ya haddace qur'ani yana ɗan shekara bakwai ya mai da hankali ga ilimai hatta ga dafi ha imaman farola sai da ya zamo shugaba wanda ya rinjayi wani a fifiko a cikin ilimin farala fa'ala ce wadda ake kawo ta don a nuna galabatul mufahiri wanda irin wannan kowane ma irin fili ne sai a mai da shi fa'ala ya fa'ulu ko sai a mai da shi fa'ala ya fa'ulu fakana mutiyar sai ya zama mai ba da fatuwa man kyau tijjani ya zama mai ba da fatuwa mudarrisan mai koyarwa ma'asigar sini tare da cewa yana mai ƙananan shekaru bilaman naza ba tare da cewa wani ya masa jayayya ba ba wanda yake masa jayayya ya rike matsayin malami mai ba da fatuwa tun bai kai shekara goma sha takwas ba. Malamai gaggan malamai suka sallama masa wajen ilimi mutane zama suna dosarsa don ba da fatuwa. Sun mata ƙarfin matola aliyya. Sannan yi masho tijjani maɗaukakiya ta ɗaukaka ilattiba'i ɗuriƙin sofiya. Zuwa biyayya zuwa ya bi tsare-tsaren hanyoyi na sufaye. Ba fa kafe ulumiha. Sai shehu tijjani ya fifita a ilimin ma na tasawufi. sun ma'atana bi da'atin sannan shau tijjani ya mai da hankali akan bin Allah falasa fiha manwana bai zamo mai kasala ba a cikin biyayya a cikin ibada bakana suru siyama shau tijjani ya zama yana yin azumi ba kakkautawa lazim yana mai lazimta azumi yana azumi ba kakkautawa yukassurul qiyama yana yawaita tsayuwar dare laila daransa da'ima a koyaushe a koyaushe to ya zama shi hutunsa a cikin maye tsayuwar daren ne domin tsayuwar daren wato shine hutun masana Allah in kaga wanda tsayuwar da rake wa kasala to alamar cewa bai ƙonƙasa ƙofar sanin Allah ba amma ah, wato sa- ah, sanin ah, wanda duk ya san Allah sai ka ga himmarsa da daddare ta fi miƙewa yana ne ke faɗa ne salin laila an hali ahwal- ahalil hawa إذا نامت الأعجم القلة يخبرك لو أنه مخبر بأنهم سجد ركع يقولون فدورا يناجون ربهم وهم في عبادته يخرعون يقولون يا من يرى حالنا ويعلم في الليل ما نصنع أئنا بصبر على شوقنا إليك فقد جفنا المرجع Eh, wanda suka san Allah ba abu mai daɗi a gare su irin su tsaya sanda rafkanannu suka yi bacci a ce sun tsaya a halarar Allah ta baraka wata ala lokacin da ubangiji yake kira manyan ɗoni ba su ji balahun man yas'alu ni fa rudiyahu man yastaghfiru ni fa aghfira ah, fa aghfira lahu Allah ya hore mana haka Allah ya hore mana biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma salli ala
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين